أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau yadda aka sanar da limuna 21 ga watan rajab a hijira nabi sallallahu alaihi wa sallam 1444 muna kuma 11 12 goma sha biyu ga watan biyu shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel a ci gaba da karanta littafin al'arba'un nawawiya Allah ya kara wa sarki lafiya da imani mu kuma Allah ya albarkace mu da ji da amfani da abin da ke cikin littafin muna karatu ne a littafin arba'una na wuya kame da na ambata mun karatu har zuwa na arba'in a yau da mu tashi akan hadisi na arba'in da ɗaya wanda imamun nawawi ya ce an abi muhammad abdullahi bin amr bin al'as qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح حديث عن كربورج أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص wadda na jihin hadisinsa na farko a littafi ɗin ko ce ya samu ka ji shi da alkunyar shi cikakken sunansa abdullah ibn amr ibn al'af da abdullahi da amr dukkaninsu sahabbai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'af kakan kuma yana daga cikin mafiya tsananin adawa da annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullahi yana daga cikin abdullahi guda bakwai ko guda hudu da suka shahara a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin matasan sahabbai yana daga cikin kuma matasa a shekaru wanda gidan kamar akwai albarkar shekaru cikin shi an yi lokacin da shi asɗin da amru da abdullahi dukkaninsu suna raye ko ba wanda ya kai shekara talatin a duniya dukkaninsu daga ɗan har baban har kakan akwai ran da duka suna duniya amma ba wanda ya cika shekara talatin kakan ma bai cika talatin ba barantana baban barantana yan kowannen yana da damar zuwa sabis na to yanzu kaga ka je sabis a ce ya maganar aure ka sai da aure haddada hadda jika kuma still use Allah ya samu dace to Allah madaukakin sarki yarda da su Abdullahi da Amr din قال يسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله قرأ دا أمسي استبرتا أغريش يسي لا يؤمن أحدكم لا ينكو بزي إيماني با حتى يكون هواه حسي سنش abin da yake so yake buri yake kauna yake kwadayi yake fata duka kalmar hawahu duk abin da zuciyarka za ta ɗarsu ta karkata zuwa gare shi manzo Allah ce ba za ka yi imani ba har sai wannan abin da ke zuciyarka ya kasance taba'an lima ji'tu bihi yana bibiya ne da abin da nazo da shi duk abin da zuciyarka za ta so ta yi kwadayi ta yi fata ta yi buri ta karkata zuwa gare shi to ba za ka taba samun imani ba sai ka juya shi ya zo daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi imamu nawawi da ya kawo hadisin ya ce hadisi ne hasan sahihun ya ce rawainahu fi kitabil hujja bi isnadin sahih haka imamu nawawi ya faɗa amma malamai sun ce wannan shine hadisi na biyu a cikin al'arba'una nawawiya wanda duk yadda za a yi a duniya hadisin ba zai iya inganta ba wani hadisin su ne hadisai guda biyu da ba su inganta ba a cikin al'arba'unan nawawiya wannan shi ne hadisi na biyun bai inganta ba akwai hamad ko nu'ayin ibn hamad kasu rugumin malami ne mai daraja ne mai alfarma ne mai kima ne a duniyar musulunci in yayi magana ana sauraron shi amma a bangaren hadisi idan yayi magana ana ba a fata ana iya kuma samu haka ka samu mutum malami mai tsoron Allah mai ibada amma sai Allah dauke masa hadda sai Allah dauke masa fahimta in ya tashi wannan magana sai dora ta akan wannan wannan sai dora ta akan wannan shi matsalar da ya samu a duniyar ilimi kenan kuma an samu hadisai da yawa da ya musu irin wannan kwasan da aka malamai suka yi hukunci in ya fito a cikin hadisi hadisi na da'ifi amma ma'anar hadisin ayoyi da alkurana alkur'ani da hadisai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gwada mana cewa lalle babu imani sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai an yi daidai da abin da manzon Allah ya sanar za a samu imani din fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma قضيت ويسلموا تسليما وإن تطيعوه تهتدوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا معنى حديث لافياتي أما شي حديث أكران كنسا بإنغان تبا so in muka dawo muka kalli hadisin da fa'idodin da zamu iya samu a cikin hadisi farko manzo Allah ta la yu'minu ahadukum kalmar la yu'minu idan aka same ta a cikin hadisi tana nufi wai in aka samu siffar da ta zo baya ta tabbata kanka ana nufi kwata-kwata ba ka da imani ne ko kuma ana nufin cikakken imani ne da bin shari'a ba ka da shi mana da irin waɗannan hadisan da yawa ko la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم نعم لا يؤمن أحدكم تعبانوا نمنا نعم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم أكواني لا إيمان liman la amanata lahu wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min hino da kake nema ko qila waman ya rasulullah sai alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu dan mutumin da makwabcin shi bai aminta bai kubuta daga sharrin sa ba bai da imani la imana liman la amanata lahu dan mutumin da bai da amana bai da imani so irin waɗannan hadisin in ka kalle su duka ana nufi idan ɗayan siffar ta tabbata kanka baka da imani idan aka baka amana ka ci shikenan ka zama arne ka zama dan wuta idan makwabcinka yayi kuka da kai yace wayyo Allah yayi Allah ya isa shikenan ana nufi banda ka a shiga aljanna ka zama arne ka zama dan wuta ana nufin cikakken imani wanda ake bawa mutum kalmar imani saboda shi wanda ba baraka ba tozali ba karaya a cikin shi to waɗannan siffofin mutum na kwabce musu yana so wa ɗan'uwan shi abin da yake so makan shi yana da amana yana da makwabtaka abin da ake nufi da hadisan kenan wanda ya cika irin waɗannan siffofin to hina ake wa shaida ta cikakken imani wanda ya karya irin waɗannan siffofi ɗin to yana nan dai a cikin musulmi kuma ana sa masa fatan samun rahama ana ji masu tsoron waɗannan siffofin da ya samu ya kalawa kanshi idan mace amana ne ana ji mashi tsoro idan mai bakin ciki ne da hasada in ba shi zai samu ba kowa ya rasa ana ji masa tsoro la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi in yayi bacci ya sha iska ya huta Allah sa makwabtansa su kwana suna tsaki suna juyi ya juya injinsa mai ƙara jikin katangarsu sai ya kukulle daki saboda akwai iska da AC yana shakar bacci su kuma suna fama da kukan inji Allah Allah suke suna masa addu'a a kawuta ko ya kashe su huta so irin waɗannan mutumin ana ji masu tsoro wanda ba su damu da ya makwabtar su za su shiga ba in sun ɗauko bola da kazanta daga gidansu za su iya jibge ta kofar gidan makwabtar su su suna da buƙatar tsafta ko kuma in ya so cuta da kwalara da malaria duk da kashe ku so irin waɗannan ana ji masu tsoro da hakan an faɗi irin wannan hadisin mutum ya yi ƙoƙari ya zamanto cewa lalle kar ba siffar in ta zargi ce to ta tabbata kan shi to anan da manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu har sai ya kasance abin da zuciyarsa ke so taba'an lima ji'tu bihi yana bi ne ga abin da nazo da shi wannan ana karantar da kai ne ka bibi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake so kake kauna yayi daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ba ana magana akan abin da yake na wajibi ba ko na farilla ko na mustahabbi so ake duk inda manzon Allah juya ku juya tare da kai haka rayuwar magabata suke Jabir dan Abdullahi Allah madaukakin sarki ikare yarda da shi ya gwada maka yadda magabata suke yace wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannuna yace zo mu shiga gida ya shiga da yayi sallama ku kawo mana abinci yanzu yana da bako da za su ci abinci a gida masu gidan suka ce wallahi ma indana illa al-khal du gidan nan ba wani abu da za a iya ci illa al-khal a hausance ka iya cewa kamar kunu ko kamar dan wani romo haka ko in ka je restaurant dan abin da ake baka ka dan sulba haka a dan zamanto appetizer ne ko dan dananka dan cikin ka ya bude ya shirya baki suna shigowa sai suka ce ma indana illa al-khal shi al-khal din za ka ga kamar ruwa ne amma yana da dan nau'i na tsami tsami to balarabe in ya samu kamar busasshiyar gurasa in ya jika ta dalilin wannan jikawar da dan tsamu tsamin da yake cikin alhallin to za a iya cin shi ba tare da an samu damuwa ba da aka ce babu illa alhal sai manzon Allah ya ce ku kawo shi ni'mal idam alhal madalla da abun hadi a matsayin alhal sai Jabir ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mal idam madalla da mahadi a matsayin alhal alhal madalla da a matsayin mahadi aka kawo haka suka dan sa shokali ko abin da za su sa suka dan su tsidwa yace wallahi tun daga wannan ranar sai na zamanto duk inda yake ina sha'awar sa ina son sa ina kan ganin sa a cikin abinci saboda manzon Allah yace ni'mal idamu alhal madalla da shi a matsayin mahadi kaga manzon Allah ya faɗa ne kar ya kushe abinci kuma shi din bai zama abinci ba mahadi ne kamar ka je wajen mai shayi da biredi in kawo mana shi kusa-kusa da Allah imana shayi da indomi da kwai sai wallahi komai ya kare he blue band sai madalla da blue band shi ne fiye da abin ya faru wata kala wata yanzu kun fi gane mai nake nufi ko sai sai madalla da blue band sai aka mai ko blue band ya lasa ya ce to tun daga wannan amma ba na ce ba alkhallu ne blue band eh kar wani ya gabe sai mala ya ce buluban hina alkhallu ko na faɗi su sali ne da zamu fi ganewa ka gan su buluban ba matsayin abinci bane a kan shi yace amma tun da manzon Allah ya faɗi wannan kalmar ni'ima madal yace wallahi tun daga ranar nan sai nake kwadai nake son shi yanzu kaga har ya juya zuciyar shi a da tana son alkhallu ko ba ta so ta koma zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so Anas dan Malik Allah maɗaukakin sarki yarda da shi ya ce wata rana aka gayyace mu cin abinci gidan mutane ita da aka kawo abincin sai na ga abun da ake kiran shi ka iya kiransa kabewa ko irin farar kankana ta da da ake taushe da ita sai ce sai na ganta gudun gudun a cikin abincin har yanzu akwai ɗan kaji aka kawo maka taushe za ka ga kabewar manya-manya aka take a ciki mutanenmu ne na nahe an birge ta ta narke ta zama ruwa da akwai da gudun gudun ake sata ya ce sai na ga manzan Allah yana bin farantin ko ƙwaryar ya ɗauko ta a nan ya ɗauko ta a nan ya ɗauko ta a nan ya ɗauko ta a nan ya ce wallahi yadda na ga manzan Allah yana farautar ina wannan kabewar take ko ina wannan farar kankanar take danginsu dai sai ce wallahi tun daga ranar na sai na sama kai na jarabar sadka nake kaunarta saboda na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ci to haka magabata suke kai ma so ake ka murɗa zuciyarka duk abin da ka ji manzan Allah na so ka koma kana so duk abin da ka ji manzan Allah bai so ka dawo baka san sa wannan shine tarbiyar da ake so la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi idan ka dawo kan Abdullahi dan Umar shine ƙarshe a wajen bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam nafi maula ibnu umar yake cewa wallahi da zaka ga Abdullahi dan Umar saboda masifa da tsananin bin sunnar manzan Allah ce wallahi sai ka ce mahaukaci ne duk abin da aka ce manzan Allah sai yayi me yasa kawai da ce maka manzan Allah yayi wannan ku tattauna ku ce sunna ce da lada ku wannan ku ta shafa ni abin da ya shafe ni kawai a ce manzon Allah yayi in dai manzon Allah ya kawai an gama shikenan shi yasa aka ce wata rana sai aka gani da irin sarakuta kalmin nan irin na sarakuna asibtayyatai wanda manzon Allah ta da wani mutum a cikin makabarta ya ce ya sahiba sibtayyatai ikhla sibtayyataika takalmi ne irin na sarauta da ado mai dan tsinin nan a gaba ko sai aga Abdullahi Umar yana yawan sa takalmin nan aka ce me yasa yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ba ruwansa da lada ba lada na ga manzon Allah yayi kawai ya kare da haka in ya tashi sayan takalmi yana neman ina irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa da gemun sa yayi furfura sai yake neman ruwan dorawa as-sufra kana da ta sa dorawa ko ta sa jaja jaja da ita yake rini me yasa yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhdibu bis-sufra na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa irin wannan kalar a jikin gemunsa irin sa nake sawa na sha faɗa karatun littafin al-adab al-mufrad in an zo aikin haji akwai inda ake ganin man abin Allah da Umar ya sunkuya an ga abin ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba aka rasa menene abin sunkuyawa yace wata lokaci mun zo wucewa ta nan akwai bihiya rihenta ya karkato ta nan gurin manzo Allah ba zai iya wucewa ba sai da ya sunkuyar da kansa amma an sare bihiyar an sare risha da aka lada umar in ya zo daidai gurin saboda ya gama Allah sun kuhi mahe sun kuya kamar rihe yana mahe wuce aka ce la ya sun kuya ne fa saboda akwai bihiya ya ce a'a ni na ga ya sun kuya ne ni ma na sun kuya da bishiya ko ba bihiya na kuma kai ta shafa ni na yi ne saboda na gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani haka ake so mutum ya murda rayuwarsa ta zamanto irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi an ce baya jira ma fa manzon Allah ya ce masa kuyi ko karku idan ya ji manzon Allah ya yi burin dama a samu kaza an gama ya zama doka a gure shi wata rana da ya ga da yawan mata suke shigowa masallaci maza suna shigowa akwai gurin da yanzu a cikin masallacin Madina ake kiran sababun nisa so wannan gurin asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yayi law tarakna hadha baba lin nisa'i da da hali da mun barwa mata wannan kofa ba ta yi ba a bari bai zama doka ba ta yi da da hali kawai da ya ji manzan Allah ya ce da da hali da zai yi ya ce na rantse da Allah tun daga wannan ranar abdullahi dan umar bai sake shigowa masallaci ta wannan kofar ba da Allah rayuwar mu haka take yanzu mu faɗa ake ba kyau bai dace ba ya saba yahudanci ne ke miki shi kuma cewa yayi da mun bar musu ita tun daga wannan rana ce na rantse da Allah har ya mutu bai sake shigowa masallaci ta wannan kofar ba saboda burin manzon Allah ya a gurin sa abin zartarwa ne shi yasa da yazo yana wa'azi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allah masajidallahi kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah idan suna so to zamani ya lalace akwai fitina akwai samari akwai 'yan san kallon matan mutane akwai 'yan sa'ido shi kuma da ya yi da yanayin ya juya sai ya ce wallahi la nam na a hunna shi na rantsa da Allah hana su zami zamanin ba irin nasa ba ne ba sai ya ce kai a ƙudu laka ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata ƙudu li la lam na a hunna ina ce maka manzan Allah ya ce kana ce mun sai kun yi da ya juya bai ƙara masa magana ba tun daga wannan rana indi ina ce maka manzan Allah kana kawo mu ra'ayinka kuma ɗansa ne na cikin shi malamai sun kalli matsala akwai matsaloli da yawa a cikin maganganun na farko babansa ne ya faɗa ya maida masa magana na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ƙololuwa ya faɗe ta yace sai mun hana yace bai ƙara masa magana ba sahabban manzan Allah sun daɗe suna ƙungiyoyi ana kwamiti ana zuwa ana bashi haƙuri ka yafe masa kada su zarta ya lalace sai ai manzan Allah ya faɗa kuma ya tankawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah irin wannan irin haka ce rayuwar mu da za mu jiyo rayuwar mu zuwa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da mun samu canji da mun samu hutu Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Ahmad ibn Hanbal lokacin da aka samu fitnatul khalqil Qur'an cewa Qur'ani halitta ne so duk wanda ya kiyarda ana kamo shi a kawo shi gaban sarki a masa interview in ya yarda ya huta in bai yarda ba a bahi kahi Ahmad ibn Hanbal sai ya samu gidan wani daga cikin almajiransa Abubakar ibn Hani sai shiga gidan ya ɓuya aka yi neman sa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba a gan shi ba ana ukun sai ce abubakar ibn hani nema min wani gurin da zan sake ɓuya ina da buƙatar in bar gidanka a yau sai shi haɓa mala duk garin nan ka ake nema ko ina ɗan sanda farautar ka suke ba za ka yi tako goma ba sai an ganka ya ce abin da na ce ka nuna min wani gidan da zan ɓuya in koma can in ka nema mu ya ce wallahi zan baka wata fa'ida cikin addini sai kuma almajirin da ya ji an ce fa'ida cikin addini ya manta da zancen za a kama malam ina fa'ida take sai tafi neman inda za a samu ya nema masa ga gurin da Ahmad ibn Hanbal zai sake zuwa ya buya da ya kai shi ya sake shiga gurin ya buya sai ya ce akramuka Allah kamin alƙawari zaka bani fa'ida yace fa'idar ita ce lokacin da aka tsananta neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar maka a hanyarsa zuwa Madina ya shiga kogo duk tsanani da bala'in neman da ake masa da ya kwana uku sai ya fito daga kogon ya ce ni ma bana so in tsallake kwana uku kar in saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kaga ba fa mota ba za a kama shi za a daure za a dake shi ko zai mutu yanzu ya samu wata dama da zai dabbaka wata sunna a ganin sa tunda manzon Allah ya kwana uku ya fito da ni ma na kwana uku na fito haka Ahmad ibn Hanbali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da baiwa da ake karanta raihana ko Ahmad ibn Hanbal aka ce haka ya dinga tara kuɗi ya dinga tara kuɗi ya dinga tara kuɗi shi ma je siyo baiwa ba bukatar sa ba a ce yana da sadaka ko yana da kuyanga haka ya siyo ta da ya kata gida sai ce daga yau sunan ki Raihanatu yace kawai abin da yake da bukata ce Raihanatu kawo ruwa Raihanatu kawo abinci Raihanatu kawo kaza yace irin yadda ake ambatan sunan a gidan manzon Allah shi ma so yake ji irin sunan a gidan shi so don Allah irin waɗannan mutanen yadda suka juya zukatansu suka zamanto irin tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke da bukata wannan shine abin da ya gagare mu to a wannan zamanin dan Allah ya al'amarin yake sunna nawa ce kai wa'azi ka fadakar sunna ce mutane suka kita abu nawa kai wa'azi yahudanci ne aikin nasarawa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fada la tattabi'unna sanana man kana qablakum شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه yace wallahi sai kun bi tsarin magabatanku sai kun bi irin tsari na Yahudawa da Kiristoci manzo Allah yace inda za su shiga ramin damo sai kun shige su da Allah har yanzu mun sha wa'azi kuma mun sha fada akan auratayya har yanzu dan Allah ka dawo ka kalli auratayyar mu mutane ba su da hirin su gyara ka yi ta magana abinda ake kafin auratayyar nan yahudanci ne ya saba wallahi sai ɗaurin auren yanzu ya kare sai ka rasa ina ustazin kuki ina masu zuwa karatu ina suke akwai ciwo akwai ɓacin rai kana hudu ba kana haɗa ido da mutum kana karatu kana kallon mutum duka yana duk ina gane fuskokin magana ce ta gaskiya kana karatu kana gane mutum kuma sai bikinsu ya zo ya ganshi gwandardar a jikin mace pre-wedding picture to don Allah waye mai barnawa za a wa gyara so kuke mu koma kamar banu isra'ila lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yasna'un ko ya faɗi ko? sai Allah ya tsine wa banu Isra'ila a harshen annabi Dawud da harshen annabi Isa Allah tsine muku albarka haka aka faɗa lu'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dauda da Isa ibn Maryam wannan saboda saban su da ta'addancin su me yasa la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ba sa wa junan su hali akan mummunan aikin da suka aikata wala wani kujerar da kuke kallo ba ta da daɗi kujerar malanta ko wallahi tallahi ba ta da daɗi ita ce kujerar da kullum ya ka ɓata da mutane ita ce kujerar da kullum in baka yi sa'a ba ya kasa ta ci abu kasa ta ci amana ai kowa naka ne ba wanda ba naka ba ba wanda ba ka ƙauna wallahi ana zaune ana karatu mu da kanmu da kanmu muna faɗan laifinmu mu tattauna shi ba da sana laifin wani laifin wani mai daɗin faɗa namu wallahi tallahi yana biya kuma muna faɗa kuma zuciyarmu tana so ko ba ta so amma wajibinta ne idan mun ga kuskure sai mun gyara wa junanmu kanu la tana hauna an munkarin fa'alu in an ga an yi kuskure an saba sai mun fada da dadi ko babu dadi in ka ga nayi amana da ƴan uwantaka ka gaya mu in ka ga abokinka yayi a uwantaka ka gaya masa watakan aka yi sa'a sai a daina duk taron masallacin nan muna da yayu muna da kanne muna da ƴaƴa mata muna da kannu mata irin su ne ake free wedding din da su kuma irin mu irin mu sune suke yi wadan Allah ba za mu iya hana kanmu ba idan uba ya ce wa ƴashi kakki me matsala idan wa ya hana kanwarsa ya ce kakki me matsala idan ka zo matarka ko budurwarka ta ce sai kai ta ce ka ce a a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkanin gaban dan adam mazinata ne ido yana zina baki yana zina kunne yana zina hannu yana zina me zinar hannu ya taba sai ce wallahi ba zai yi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana anan ka anta ala muftariqi tariqi ko ta bi manzon Allah ku zauna ko ta saba wa manzon Allah kowa ya kama gaban shi babu alkhairi a zama da mutumin da bai san karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so yanzu kuma magana muke wannan fa mujarraba da muke fa hani ne kwarara na manzon Allah kar ai amma yanzu mun dauki yahudancin mun dauka shi ne tsarin sunnar ta yi tsadin yasa malamai suka ce di yadda za ka yi a rayuwa ka yi kokari ka karanta suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi guda biyu su ne suka siffata maka suwaye munafukai a rayuwa ka yi kokari kar ka faɗo cikin waɗannan ayoyin guda biyu ɗaya ayar ta ce zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum akwai mutanen da su abin da Allah ya tsara a matsayin doka shine ba sa so kada ka yadda Allah ya ce ka ji ba sa manzo Allah ya ce kar ai ka ji wallahi zuciyarka ba ta so kada ka yadda zalika bi annahum karihu ma anzalallahu ɗayar kuma ta ce zalika bi annahum taba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu ahbata a'maluhum ɗaya ta ce saboda sun bi abin da ya fusata Allah madaukakin sarki menene yake fusata Allah sabo da kibbin umarninsa da aikata abin da ya hana Allah ya ce ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu ba su nemi yardar Allah maɗaukakin sarki ba sun kyankyami yardar Allah maɗaukakin sarki Allah sai sake rushe ayyukansu da haka duk abin da za ka yi a rayuwa kada ka yarda ka yi abin da zai fusata Allah wallahi ne a ɗaya hannun ɗaya hannun kada ka yarda a ce maka Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ki aikatawa ka ki aikatawa yana da buƙatar mu gyara rayuwar mu ta dawo irin ta magabata wallahi imamu nawawi ya yi iyaka kokarin sa wajen tattaro mana wannan hadisai din ka duba a hannun niqab da muka tattauna a cikin wani hadisi inda ka saita rayuwarka ka gani zaka ga canji ko ba zaka ga canji ba wani hadisin yace hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi har sai san zuciyarsa ya zamanto daidai da abin da nazo da shi wani na karanta maka kenan ka karanta alqur'ani ka san ma'anonin da suke alqur'ani ka saranta hadisi ka san ma'anonin da suke cikin hadisi wani na karanta maka in zaka yi abota ka yi abota da mutanen arziki mutanen kwarai waɗannan za ka yi ba daidai su taimaka a'a kar ai waɗannan za ka yi daidai su taimaka maka duk abokanka da in sun yi ɓarna za su yaɗa wallahi ba abokan arziki ba wanda za su laka ka su je wajen ɓarna wallahi ba abokan arziki ba abokan da kana so za su taimaka a'a ai su ce a'a waɗannan hin abokan arziki ka zauna da su ya sa mai ahalar ya gaya mana wannan hin faɗa ta ahalari da muke renawa wallahi ilimi ne da yawa a cikin shi wala ya hillo lahu suhubata fasikin baya halatta mukallafi yayi abota da fasiki fasiki ne a wanda saban Allah ya burge shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu so hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi hawa ita ce abinda zuciya ke so malam sana abdullahi aja Allah ya saka masa alkhairi ita ce hudubar da yake mana ko mawdu'in da yake mana huduba akan shi an yi wancan satin an yi wannan satin wannan satin ita ce zai karasa akan abubuwan da za su magance mana menene son zuciya wanda matakai za abin hana zuciyar musarrif ya ga mana menene sarran ya illa sarran take ya yake nisanta mutum zuwa ga Allah wataƙil in bar ƙarahin magana akan hawa a nemi hudu barko in kwaɗaita mutane su saurari ta wancan satin su saurari ta wannan satin su saurari ta wannan sati mai zuwa hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi wallahi san wannan zuciyar ba karamin abin da ya hallaka al'ummu bane ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai hadisi na ƙarshe a cikin littafin yace al-hadisu sani wal arba'un an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa قال الله تعالى الله mai girma ko Allah madaukaki ya ce yabna adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali Allah mai girma ya ce yabna adam ya kai dan adam innaka ma da'awtani matsawar ka kiraye ni warajauta ni ka sa fata ko buri a gare ni gafartu laka yace Allah yace zan yafe maka alama kana minka akan duk abin da ya kasance daga bangaren ka wala ubali yace bazan damu ba ka'idar kawai ka kirayi Allah ka sa kwadayi a wajen Allah duk abin da kawai Allah yace shi kuma zai yafe maka wala ubali yabna adam yace ya kai dan adam law balagat dhunubaka dhunubuka anana samai yace ya kai dan adam da zunubanka za su kai ga jumare za su tabo sama thumma astaghfartani sannan ka zauna ka nemi gafarata ghafartu laka thumma astaghfartani ko ghafartu laka yace ni kuma na da kauri zan gafarta maka kayi laifin kaga tudin laifin tun daga ƙasa ka daga kai ka gaisa ga hina har cikin jajumare sun shiga in beni za a yi kafin a kira shi scraper su kai scraper yana da bukatar ya kai kusan hawa saba'in shi ne gajimare za ka ga yana bi ta gefensa ka leƙo ka ga gajimare a ƙasanka to inda zunubinka zai kai beni hawa saba'in hawa tamanin Allah ce ka zauna ka nemi gafara ta ce gafartu laka zan yafe maka to kaga kina abin da muka faɗa a wancan hadisin duk wanda suka faɗa ciki da wanda suka yi niyyar za su fada ciki to in dai sai mu gafara ubangiji Allah madaukakin sarki zai gafarta musu ya ibn adam yace ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya yace da zaka zo min bi qurabil ardi abi mil'il ardi khataya da cikin wannan duniyar na zunubi aga duniyar nan tun daga Najeriya har duk sauran kasashen Afirka guda 50 da wani abu ka shiga wani continent din wata nahiyar Asiya ka shiga Europe ka shiga America ka shiga na Atlantic Latin ka shiga ina kuma Australia ko ka shiga Canada to inda za su cika waɗannan gurin bi qurabil ardi khataya cikin wannan duniyar ko inanta zanubinka ne aka aji akwai wani masallacin ne aka zuba aka ce naka ne abin akwai ban tsoro wani irin sikeli za a kawo a auna su amma Allah ya ce lau ataitani bi qarabil ardi khafaya thumma laqitani sannan ka hadu da ni la tushrik bi shay'an baka hada ni da kowa a wajen bauta baka taba shirka ba baka shirka alifin da ka zo da shi babu shirka la'ataituka bi qurabiha maghfira Allah ce ni kuma zan zo ma da cikin wannan duniyar gafara ta ci rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito hadisin wa qala hadithun hasanun sahihun imam an-nawawi abin da yasa ya kawo wannan hadisi a ƙarshen littafi so yake ka sa a ranka duk irin barnar da ta faru tsakanin kai da ubangiji ana yafe wannan littafin bai zo don ya cire maka tsammani ba ya zo ya gyara maka abin da yake na kurakuran kai amma duk girman zunubinka da ka tsinta a ciki duk kurakuranka ga sababba guda uku in kana da ɗaya Allah zai yafe sun hadisin ya ambata na biyu a na farko addu'a'u in an samu addu'a da kwaɗai Allah yana yafewa duk abin da ka aikata so daga wannan lokacin ka dage da addu'a duk abin da kai Allah zai yafe abu na biyu al-istighfar a samu istighfari kai ta istighfari kai istighfari kai istighfari Allah zai yafe duk abin da ka aikata na uku kada kai addu'a kada kai istighfar ka samu lafiyayyen tauhidi in dai kana da tauhidi lafiyayye tsarkakakke in ka je lahira kai ma dan aljanna ne duk zunubanka Allah madaukakin sarki zai yafi mu da mu bi su ɗaya bayan ɗaya innaka ma da autani wa rajautani matsawar ka kiraye ni ka sa kwaɗayi a gare ni ya addu'a take ya kiran Allah take wani ba mu misali na نعم اللهم إياك نعبد نعم ولك نصلي ونسجد وعليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونكشى عذابك نعم وانا كلاري ne ai wannan kirari ne kawai Allah madaukakin sarki wa alaikumus salam اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء اللهم لا تدع اللهم لا تدع لنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ذنبا الا غفرته yanzu da kace Allahumma la tada'a lana dhanban illa ghafarta farko da kai ni ma kirari ne aka wa Allah hina ka bude addu'ar da shi sai kace kuma Allahumma la tada'a lana dhanban Allah kar ka bar wani zunubi tare da mu illa ghafarta ba sai ka yafe shi yanzu ka dawo istighfari mu ko muna neman addu'a ne Allahumma inni as'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar to malamai suka ce idan mutun na da zunubai ko bai daga hannu ba ya ce Allah ka yafe zunubai na amma cinikin mutumin addu'a a cikin sujada addu'a idan an yi karatu addu'a idan ya yi sallah zai yi ta nafulfili yana addu'o'i kai kowar haɗin a karbi kalla a samu cikin addu'a yanzu wannan yawan addu'a da tsarai in sha Allahu Allah zai yafe mashi Allah yana tare da su rahamar Allah tana da yalwa wannan kaɗai yana jawowa Allah maɗaukakin sarki ya kankare zunubanka idan ji mun karanta duk wani mutum da zai roƙi Allah da addu'ar da take babu sabo babu yanke zumunta cikinta Allah maɗaukakin sarki yana ba shi abubuwa ɗayan abubuwa guda uku haka ne ko dai wannan addu'ar a amsa ta ko Allah ya ba shi wani matsayi a gidan aljanna ko kuma a kankare wani zunubi cikin zunuban da ya riga ya aikata so kenan zan ka daga hannu kana ta roƙon Allah Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi Allah ka azurta ni Allah ka sana fa dan gote kai sai sai Allah bai kaddara ba ya baka me ake ciki akwai wannan addu'ar bata tafi a banza ba ita wannan addu'ar tana jawowa Allah ya kankare zunubanka wata kil mutumin mazinaci ne wata kil mutumin barawo ne wata kil dan caca ne wata kil magulmaci ne annamimi amma yana da bukata Allah ya bashi wata yarinya budurwa sai ta addu'a Allah ka aura mun wanci Allah ka sa mata ta ci Allah ka hada mu da ita a aljanna kai kai kai eh kana da hekaru let's come ahead wa dauke ta na'am to wata addu'a ta kai za a da ita waccan addu'ar da kai tai a baya to sai Allah ya kankare zunubanka ita ce innaka ma da autani warzautani matsawar kayi addu'ar ka sa rai a gurina to kai kuma akwai zunuban da zaka wa Allah madaukakin sarki dalilin wannan addu'ar dalilin Allah madaukakin sarki sai ya fesu yasa malamai suka ce kawai daga hannun kayi addu'a wani na gyara dangantakarka da Allah madaukakin sarki kuma daga cikin abin da ya kubuce mana har yanzu da yawan mu idan mutane suka yi sallah a sujada wallahi ba su san me ake yi ba an yi sujada subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la idan aka gama sallah ka rike wani kace dan Allah a sujada nawa ka tuno Allah kai masa tasbihi shi dai ya san ana tasbihi yayi sujada zuciyarsa tana ga masa tasbihi amma bai ba shi abin da yake da rabu da yawa an muka tsaya a sallah muka daura hannu a ajihu a kirji ko mun san karatu ake amma idan mutum ya yi ruku'u tambayi da Allah akara mukalla da wata sura da wata sura ka karanta bayan fata mai ta karanta yanzu ne dago daga ruku'u ya yi tunani da inna hada ina ce ko qul huwallahu wallahi da yawa yana faruwa so yanzu yana da buƙatar yanzu mu gyara mu'amalar mu da ubangiji mu cika sallar mu da addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kun yi sujada ku dage da addu'a tabbas ana sare za a amsa muku duk sujada mai zama to addu'a ce idan mun zo zaman tahiya a cika ta da addu'a in an kare akwai addu'o'i na neman kusanci ga Allah madaukakin sarki Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd kai ta addu'o'i ga Allah madaukakin sarki waɗannan suka ce kana gyara dangantakarka ga Allah madaukakin sarki ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya arifka fi shidda ana zaman lafiya Allah gane fuskarka in dai ana zaman lafiya Allah gane fuskarka ya arifka fi shidda idan lokacin tsanani Allah sai ya gane ka yanzu ana zaune lafiya komai yana tafiya ba ruwanka da Allah sai gari yayi tsanani yayi zafi sai ka daga hannu kana addu'a Allah ba zai gano ka in kana so Allah ya saurin gane ka daga hannu kake addu'a malamai suka ce ba a misalin Allah da bawa tabaraka wa ta'ala amma yanzu inda ɗauki misali mana Allah ya baka wani matsayi sai zamanto akwai mutane guda biyu a unguwarku ɗayan diran da ka fito zai zo rike motar ka ya buɗe maka to alhaji a dawo lafiya Allah ya kiyaye Allah ya tsare ɗayan kuma in ku haɗu da ƙyar sai ɗaga maka hannu ya wuce ka wuce idan aka yi shekara wannan kullum kuna gaisawa kuna mu'amala a ce kaza a huta barka da zuwa barka da dawowa Allah ya kiyaye a huta lafiya wannan kuma sai ta ruke ne zai daga hannu idan bukata ta taso su rana daya suka zo gurinka wannan ya ce maka wallahi da gaisa da muke muna yi ne tsakani da Allah amma yau bukata sai ta taso ne gaba inda hali a bani dubu goma da wancan da kyar yake daga maka hannu shi ma a ranar ya zo ce da Allah alhaji tunda Allah hore maka yau a bani dubu goma a cikin waɗannan gudabin wanda za ka fi saurara na farko ko to shi ma haka Allah Ubangiji yake kullum yana da buƙatar jimle kai ganka ka roki Allah ana zaune lafiya kalau Allah ya maka arziki ka ce Allah wannan arziki ka mun Allah ka tsare min shi ai ta ma addu'a ce Allah yadda ka suturta ni mutane suke ganin mutunci na Allah ka tsare min mutunci ba ma buƙatar wannan ne muna da bukata Allah yadda ka mun rufin asiri Allah ka ƙara rufa mu asiri yadda ka mun arziki Allah ka tsare mu arziki na Allah ka min tarbiyar ƴaƴana Allah ka sa mu zauna da iyayena lafiya kalau Allah ka ji kansu ka gafarta musu waɗannan duk ba addu'o'i bane kullum Allah ya rika jin sautin ka na addu'a ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubani waɗannan kadai idan ka mai da su al'ada da zunubi ya zo sai Allah ce ku ture shi daga zunubi ya zo sai Allah ce su ture baya bukatar kai istighfari wannan tace gaba ta farko kenan yanzu yana karantar muna saran mu da ubangiji yana da amfani addu'a da kiran ubangiji ya rabb ya rabb ya rabb yana da amfani wasu malaman suka ce in ka ciyo bukatar kai addu'ar kai kuka kawai daga hannu Allah ya san me yake cikin zuciyarka ya muddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi manzo Allah ba da labarin wani mutum ai daga hannunsa ya zuwa sama yana cewa ya rabbi ya rabbi amma ba a rawaito addu'ar ba sai aka ce fa anna yustajabu lahu saboda barna da yake da akwai to kai da kai baka da barna sai ka daga hannu kace ya rabbi ya rabbi za an sa maka ko ba za an sa maka ba za an sa maka bukatun sun yawa Allah ka ce inna lissafa ma Allah kauyanci ne Allah ka san su Allah a bani kawai shikenan addu'ar ko da kaza komai ma kana so me baka so dan Allah so in kai addu'ar kai kukan daga hannu Allah sai juba waɗanne ne ba za su fitine ka a rayuwa ba sai a baka innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibn adam ya kai dan adam law balagha dhunubuka anana sama da zunubinka za su tabo ga jumare thumma astaghfartani sai ka zauna kai istighfari ghafartu laka ita ni kuma zan gafarta maka wannan yanzu kaga ana buƙatar zama na musamman da istighfari kai laifin ka gano kai laifin kana so ka tuba to Allah zai karbi tubanka yuridu Allahu ay yatuba alaikum wallahu yuridu ay yatuba alaikum Allah madaukakin sarki so yake kawai ya yafe ni wala wani hadisin abin da yake so nuna maka kenan Allah ya san kana laifin amma so yake ka tuba ya bai maka sai sai ka tara duk abin da zaka tara da zarar ka zauna ka ce Allah ka gafarta min sai Allah ya gafarta maka me yasa aka rawaito mun dan Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisi ɗaya sai istighfari sau 70 astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sun ce a majalisi ɗaya sai a kirga manzon Allah ya yi istighfari sau 70 wani lokacin aka ce na istighfari sau ɗari tare da cewa Allah madaukakin sarki ya ce li yaghfira Allah li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah yana so ya yafe abin da ya gabata da wanda zai zo da zunubanka so ake a yafe amma sai ga manzon Allah na istighfari sau 70 dan Allah mu wa kanmu da kanmu adalci a yau mutum nawa ne suka istighfari sau 70 daga asuba zuwa bayan magribar wannan astagfirullah to wala yace babu Allah sa gobe a samu ko zuwa juma'a a samu astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah mu rike istighfarin sai Allah madaukakin sarki ya ce mana kuma istighfarin fa aka yi hayo banda an yafe zunubin har da amfani na duniya ana samu in kana so ka tsere wa mutum arziki kare ka moka ka fi yawan istighfari فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والله إن كان سوء رسك إنا أرزكين كي يكيزوا كالنزل استغفاري yasa magabata idan suka samu duniya zaka same su akwai istighfari abinda da duniya ta fi nunawa in kaga mutun yana yawan istighfari da dan charbi galibi ko mai sarauta ne ko yana neman sarauta ko ɗan kasuwa ne ko kasuwa ta zauna waɗannan zaga su ne zaga suna ta yawa amma duk da sun juya sun ce saboda mahasada babu laifi a yi istighfari babu laifi a roƙi Allah maɗaukakin sarki amma a gaida istighfarin da hannu kuma a yi don neman Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya baka arzikin duniya ya buɗe ma duniyar ta inda baka tsammani wallahi duk abin da ba a samun alheri in ka sa hannunka sai ka samu alheri a cikin shi lala mutane nawa ne a rayuwa sai ga an guje ma abu amma da sun sa hannu su sai su samu albarka saboda dangantakar da ubangiji tana da daɗi a duniya kaɗai istighfar yana da amfani akwai istighfarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yi shi inda zai mutu a ran nan dan aljanna ne kai da safi zuwa yamma akai accident ka mutu dan aljanna ne in kai da daddare bayan magariba zuwa asubahi aka waye gari babu kai tabbas dan aljanna ne wani itina mana shi na sayyidul istighfari a bani lafazin shi Masha Allah. Duk an iya kenan fa ko? To dan Allah menene abin wahala a yin shi da safi? ka tashi da safa kawai kawa Allah madaukakin sarki ka tashi da daddare kawa Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda zaka mutu daga safiya zuwa yamma tabbasan aljanna ne da zaka mutu daga dare zuwa safiya tabbasan aljanna ne kuma Allah ya ce ba sun basu gafarta ni gafartu laka kai duk abin da kai ka nema Allah ce za a yafe maka manzo Allah ce sayyidul istighfari shi ne shugaban istighfari saboda a gurin ka tabbatar ma Allah da duk abin da yake da akwai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu kace Allahumma da ita ake addu'a ko ya ubangiji na kace anta rabbi kai ne ubangiji na ba ni da wani mai kula ba wanda mai ba mu agaji ba mai bibiyan ayyuka na sai kai anta rabbi kuma kace la ilaha illa anta babu wanda ya cancanta abota masa sai kai duk wata shirka ta zubar da ita ka tabbatar da tauhidi zuwa ga Allah madaukakin sarki la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri ma sana'tu anta khalaqtani wa ana abduka Allah kai ka halice ni ni bawan kai wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata Allah ina kan tsarin da ka ajiye ni ina kan alƙawarin da ka ajiye ala ahdika wa wa'dika mustata a'udhu bika min sharri ma sana'a Allah ina neman kariyarka daga sharrin abin da na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya Allah ina tabbatar da ni'imomin da kai akai na yi sabo Allah kamun ni'ima na taso lafiya kalau an rene ni lafiya kalau na girma lafiya kalau ko dan yatsa ba a cire a jikina ba dan Allah mutum nawa ne aka cire dan yatsan sa anan masallaci mutum nawa ne aka cire kunnen shi mutum nawa ne aka tsone idanun shi mutum nawa ne biji da kunnen shi mutum nawa ne baya iya takawa mutum nawa ne ba a gadan asibiti suke ba mutum nawa ne za su ci su kwanta a yau dinnan mutum nawa ne a jihunsu da kuɗi akawun ɗinsu da kuɗi mana tuno ne ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki to sai kake ga wa Allah madaukakin sarki duka irin waɗannan ɗaiɗaikun ni'imomin da kamun Allah ina tabbatar maka na san da su na san da zaman su abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi Allah ina tabbatar da akwai zunubin akai kana sake tabbatar wa Allah din har yanzu ni din mai zunubi ne Allah ina tabbatar da zunubi a kaina taghfir li kace ya Allah ubangiji ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi face kai wannan mu koyi wannan mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana garantin aljanna da shi garantin za a yafe zunubi Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye Allah ya sa mu gyara gaba ta gaba wanda ita ce sababi na ƙarshe da ake gafarta zunubi ita ce ikhlasi da tauhidi yadda malam ya bude littafin haka ya rufe innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa yana gaya mana duk abin da zaka yi a duniya ya zamanto tsakaninka da Allah ka yi shi yanzu ya gaya maka in ka koma lahira tsakaninka da Allah lafiya kalau ba shirka ba riya ba aiki dan mutane su ji shi ma ya gaya maka to inda zaka je wa Allah ko ina zunubinka ne da ka sha lafiya ya bin adam innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya da zaka zo mun cikin duniyar nan zunubi ne thumma laqitani muka hadu la tushrik bi shay'an baka hada ni da komai ba baka hada ni da kowa ba wannan yake gwada maka wallahi du annabin da ake bautawa karka bautawa duk shehun da ake rike karka rike shi duk shedanin da ake kira karka kirawo shi duk sihiri da bokanci da ake kakkai duk tsafi da zuwa wajen malaman tsubbu karka je ka kawai ka bar alaƙarka da Allah maɗaukakin sarki idan ta'anta fasta'in billah wa idan sa'alta fas'alillah in za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi agaji ka nemi agaji a wajen ubangiji wallahi shehun ne ba sa maganin komai waliyai ba sa maganin komai mala'iku ba sa yi annabawa ba sa yi me akwai mai komai Allah maɗaukacin sarki ne yasa ya gaya maka inda za ka tsabtace waɗannan abubuwan ka cire su ka watsar gefe ka riƙe Allah ka bi karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ka zauna lafiya ka yasa malamai suka ce abin da yafi daɗi a duniya in dole ne sai an samu to a same ka da imani da sabo yafi a same ka da shirka da dagewa a wajen ibada imanin kan tsabtatacce ne tsaf amma fa akwai sabo akwai hiririta to ya fi alheri akan a same ka da shirka da kuma dagewa waɗansu mutanen an raba su da Allah an danganta su zuwa ga shehunne an ce shehunan suna magani amma kuma zai iya kwana yana sallah zai iya wuni yana azumi ko shi za ka same shi lisanuhu ratban bi zikrillah yana da ambatan Allah madaukakin sarki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar amma kuma an sa masa cewa shehunsa zai iya bashi aljanna shehunsa zai iya hana shi shiga wuta shehunsa zai cece shi koda Allah bai so wallahi kishiya ce ga Allah duk abin da zai yi ba zai masa amfani ba wallahi ranan na gani a media an dauko shi yana kwance sai shi duk abin da ya samu a duniya shehu in ya rasa shehu na kalle shi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi arnan da sun fi himori arnan ci wallahi arnan da sun fi himori arnan ci sun yi arnan ci sun san arnan ci suke kuma sun mori arnan su wannan shi kuma yana tsammani bautar Allah madaukakin sarki yake qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ta in gaya muku asararru a rayuwar duniya bil aksari na a'amala allazina dalla a'yunuhum a'malu allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya su da aikin su ya lalace a rayuwar duniya wa hum yahsabun daidai lokacin tsammani suke annahum yuhsinuna suna suna wa Allah madaukakin sarki abin kirki da gwaninta amilatun nasib yasa wallahi tantance tauhidi tsayuwa akan tauhidi riko da Allah shi kadai komai ka nema a wajen Allah wallahi fi maka alkhairi shi yasa manzon Allah dan ya nuna maka komai a wajen Allah akwai wanda bai musu mubaya'a ba sai da ce ku mun alkawari ko bulalaka sai ta faɗo da kan dake ba za ta tsani ba da Allah mai komo ba laifi bane ba fa amma shi sa akai ba za a mai mubaya'a ba sai dai yayi alkawari ko bulalaka sai ta faɗo daga kan doki sai dai sako ya dauka idan ba ka gane ba idan kafinta ne yana aiki a beni hawa na hudu yana buga guduma kwan kwan kwan sai ta kwaci to so ake biyo matattakala dan dan dan dan dan ya zo ya dauka ya sake hawa ya koma ci gaba da bugawa in kusa ta balle ya sake dawa ya dauka saboda so ake a ta'allaka shi da Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba yasa rayuwar mu in zaka yi addu'a ka roki Allah in zaka nemi agaji ka nema a wajen ubangiji bakinka ya saba da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billah babu wanda zai iya amfanawa ba wanda zai iya cutarwa sai Allah madaukakin sarki to duk wanda rayuwarsa ta zaman to ga haka har ya koma ga Allah dole kun shi da za a samu to shi kuma Allah ya alƙawari zai zo masa da cikin duniya da gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in dai mutum zai je ga Allah babu shirka Allah ya ce duk abin da ba shirka ba Allah maɗaukakin sarki yana yafewa amma yanzu ana sai ake gaya maka liman ya sha saboda kai ustazu karka ɗauka tun da kana da tauhidi ka ce to kuma fa zunubi sai inda zurki ya kare kuma babu ka da tabbacin kana cikin su amma akwai sa rai in ka mutu insha Allah babu shirka da izinin ubangiji zaka shiga aljanna malamai suka ce waɗannan abubuwan guda biyu tare suke tafiya hi shirka tana cinye ayyuka na kwarai ne tauhidi yana cinye mummunan aiki walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka da zaka yi shirka da duk ayyukan ka sun lalace me zai lalata su shirka ce za ta cinye su duk ayyukan kwarai da kai wanda kuma ya tauhidi fa kishi ya salihi kuma duk mummunan aiki tauhidin zai cinye haka wani abubuwan biyu suke tafiya tauhidi ya ci mummunan aiki shirka ta ci kyakkyawa idan an ce annabawa in sun yi shirka za su cinye aikin ka ya za a yi kai ka yi tsammanin za ka yi shirka kuma a bar maka aikin ka wallahi babu abin da za a bar maka a rayuwar duniya da haka wannan tauhidin mu yi kokari mu kafai shi mu yi kokari mu kiyaye shi duk lokacin da ka ji wani malami yana bayani akan tauhidi wallahi sai ka saurara shine karatun da ba a gama shi ba a karɓar digirinsa sai a gaban Allah maɗaukacin sarki ka tsaya ka fahimce shi ya zamanto kana da jagorar abin da zai kai ka zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ka tsabtace ibadinka domin Allah maɗaukacin sarki in dai ka je lahira babu shirka ka tsira amma ba wanda ya ce maka kuma fa ba za a ma azaba ba tunda ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yasa malamai suka ce masu imani ana iya kona su idan Allah ya ga dama tunda ya ce liman yasha'u amma da yadda ake kona su din ba yadda ake kona Allah ba aka ce la yulqal mu'minu fin nari kama yulqal kuffar wala yalqal mu'minu ma yalqal kuffar wala yabqal mu'min kama yabqal kuffar a jefawa wuta ba a jefa mumini irin yadda ake jefa kafiri a cikin wutar abinda kafiri ke gani ba irin sa mumini ke gani ba kuma zaman kafirai a wuta ba shi ne irin zaman masu imani ba ko ina imanin ka yana maka tasiri yana maka amfani so amma idan aka ce za a ma azaba ta kiftawa da ido a lahira wallahi da bala'i kai kuka ka roki Allah Allah ya sa azabar lahira ko ta shafa ce ba za ta shafe mu ba wallahi Allah ba za mu iya dauka ba jikinmu ba zai iya ɗauka ba ba mu da ƙarfin da za mu samu za mu iya ɗaukan azabarka ko da ta sakance Allah ka sa banda mu a azabarka Allah madaukakin sarki ka yafe mana ka gafarta mana yadda muka yi wannan karatu tun daga farko har zuwa ƙarshe Allah ka sa domin ka muka yi Allah ka sa mana shi a cikin mizanin mu na ayyuka na ƙwarai waɗanda duk aka yi karatun da su tun daga farko har zuwa ƙarshe ko abin da suka riska cikin karatun da wanda suka ce maka suka ba da gudunmawa ko suka ba da kowace irin kalma ta alkhairi da za ta tabbatar da wannan karatu Allah ka haɗa mu da ladan Allah ka sa ya samu same shi a ranar gobe alkiyama Allah ka tsare mana shi ka tsare mana imanin mu Allah wannan masarauta ta mu da masu shugabancin ta ubangiji Allah ka kara musu matsayi da martaba Allah ka kare mu da imani da tsoronka ubangiji Allah ka kara wa sarki lafiya da imani Allah ka kara mashi tausayin talakawa Allah ka sa ya zamanto jagora ne na alkhairi a duniya da lahira ubangiji ka kara masa lafiya dukkanin waɗanda suke taimaka mashi a bangarorin majalisa a bangarorin addini a bangare na bada shawara ubangiji Allah ka karfafe su Allah ka za su zanto wazirai ne na alkhairi a gare shi wannan gari namu ubangiji ka kara masa albarka ka kara masa daraja daya daga cikin manya ya ba da wata magana a sanar cewa ko wani alkhairi da insha Allah ta'ala yana tinkarowa ba a faɗi ko menene ba amma dai alkhairi ne don haka ‘yan uwa su sa a cikin addu'a su yi addu'a Allah tabbata mana da wani alkhairi ne insha Allah alkhairi ne Ubangiji Allah ka tabbatar mana da shi Allah ka tabbatar mana da shi Allah ka tabbatar mana da shi Allah ka yi mana maganin mahassada da maketata Allah masu bararwa kowa ya rasa Ubangiji ka barar mana da su Allah ka turar da su nesa Allah ka rufe idanunsu Allah ka tabbatar mana da dukkanin alkhairi Allah Ubangiji ka ƙara mana ƙaunar junanmu Allah ka ƙara mana yiwa junanmu uzuri Allah ka hada mu akan alkhairi ka raya mu akan alkhairi ka kai mu aljanna da rahman Allah da rahamarka da jinkanka sannan yan kwamiti sun bani takarda wanda muka yi magana akan santa da za a gina wanda asusu ne na sadaqatul jariya a gare mu ina ji mun ba da ɗan update akan abubuwan da aka samu akwai fili da muka samu da fulatai goma ne a haɗe wanda kimarsa ta kuɗi a yanzu fa ta kai naira miliyan uku wanda galibin gine-gine da muke sa rai insha Allah ta'ala a nan gurin ne za a yi shi an tayawa masu shi naira miliyan biyu suka bukaci a bada miliyan uku su sallama amma ana magana suka ce sun bada shi saboda Allah muna fata ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi akwai ƴan uwa da suka ware su ma kulotan su sadaqatul jariya har yau Allah bai kaddara ba muna ta samun sabani mu je a gani su ma sun sallama sadaka ce a gare su sadaka ce ga iyayensu sadaka ce ga jure su ubangiji Allah ka amsa ta saka musu da alkhairi akwai wanda ya sake ba da wani kuloci shi ma nasa daban a gonar mahaifinsu shi ma sadaka jariya ko a yi aiki a gurin ko a sai da a sa kuɗin a wani gurin dukkanin su Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi tunda aka bude mutane sun yi ta iyaka kokarin su abinda dai mai kula da shiga da ficin kuɗin ya rubuta min a yanzu naira dubu ɗari biyar da tara tana cikin asusu sai kuma alƙawarurruka da aka yi wanda sun kai kusan dubu ɗari biyu da wani abu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi har yanzu kofa a gare mu a buɗe take ba na so wallahi in ga muna karatu ana insha Allah ma sha Allah Allahu akbar wallahi so nake in ga kowa da shi a ciki wallahi so nake kowa in ga da alkhairin sa a ciki abin da nake fata a wannan masarautar kowa ya zamanto ya jefa nasa asusu mu yi tare a cikin wannan aiki ne abu ne da zai amfane mu ya amfani duniyar mu ya amfani lahirar mu gaba ta kuma mai imani so ake fa ana yi wallahi ka dana yin shawara yana da amfani matuƙa da gaske yasa lokacin da muka yi karatu masallacin kofa aure na bada wasu misalai da aka yi tayi waɗanda mutane da kuɗin mu sun tsere mana hadisin da muka karanta zahaba ahlud dusuri bil ujuri shine kikkiawar misalin wallahi sun tsere mana da rakan lada amma so ake idan ka ji kofa ta alheri kai kokari ka amfane ta abin da ya kubuce min ban faɗa ba a masallacin kofar arewa na tuna lokacin da yan islamiyyar nurul islam za su rufe su yayi ɗalibansu na farko mai martaba sarki yana gurin magana kawai ne da bata fita minti biyar ba mai martaba ya ce a kirawo ni yana da gona da ya gada a hannun mahaifan shi ya bada ta sadaka jariya a gina a samar da wannan makarantar muhalli na dindindin wallahi yana karkarwa yana shedarwa a sa sadaka ce jariya so da Allah idan mutanen da za su taimaki addini su yi da kudinsu su yi da lafiyarsu su yi da komai suna karkarwa su taimaki addini dan Allah mu me muke da namu kudada wallahi idan na faɗa har zuciyata da gaske nake kiwa last kobo in ka dauko ka bada baka da asara dubu ɗari biyar ko dubu ɗari bakwai babu laifi a cikinta amma fa abin da muke kinkiwa magana ce fa ta tahu miliyan talatin kuma yana ji a raina wallahi za a yi da izinin ubangiji ta fi miliyan talatin baran ke faɗansa da kuɗi so ba mu ɗauki ba wani ba mu ɗauki ba wani obasati amma fa za mu da izinin Allah kuma mu ɗin mu ne za mu ba wanda zai zo ya mana mun iyaka kokarinmu haka Allah madaukakin sarki wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum ku yi iyaka kokarin ku Allah zai ga iyaka abin da za ku iya yi Allah ya san kowanne mu me zai iya in ka dogace kake jira bari ka gani Allah fa zai ba zai fasa taimakon addini ba in ka taimaki addini kai ma Allah zai taimake ka in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Allah madaukakin sarki ya tabbace mu ya agaje mu assalamu alaikum ga 'yan tambayoyi tun da hine karatu na karhe mu yi hakuri da abin da yanayin ya zo da shi assalamu alaikum Allah subhanahu wataala ya azurta ni da haihuwa ta ƴa mace dan Allah ina buƙatar addu'a daga gurin ƴan uwa ta alkhairi albarka da sauransu to yana neman Allah madaukakin sarki albarkaci abin da ya haifa dukkanin yaranmu da jariranmu da waɗanda aka haifa ubangiji Allah ka sa musu albarka ka taya mu tarbiyyar su Allah ka sa masu amfani ne masu taimakon musulunci assalamu alaikum warahmatullah dan Allah a faɗa wa mutane idan sun zo wurin karatu su sa wayoyinsu a silent to yan uwa kun ji da Allah idan an zo wajen karatu a yi kokari ana sawa a silent zaka rika ganin mutane gici gici wannan ya fita ya dauki waya wannan ya dawo abinda mutane ba sa janewa wallahi idan mai lakta yana kan gurin lakta idan mai karatu yana zaune ba wani abu da zai faru bai gani ba lokacin da aka abokin ka kusa wallahi muna gani kawai dai mu dauke kai a kira ka ka sunkuya da waya duk ana gani amma dai abinda muke so kai din ka ga girman Allah ka san maganar wa ake faɗa ka mutunta wannan magana dan ka ji kunyar bai wa'azi ko mai karantarwa ba hin kake abin da ake da bukata ba ka ji kunyar Allah ka ji kunyar manzon Allah wannan shine abin da yafi muhimmanci da amfani a gare ka muke kokari da Allah muna mutunta majalisin ilimi idan mun zo su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisin da muka karanta ba su mutane da su haɗu suna karanta littafin Allah suna mudarasa tsakanin sa illa nazalat alaihim sakina ba sai sai ka samu nutsuwa ta baibaye su to duk mutumin da yake kira a girahi a waya ya duba ta higo ba ta higo ba wannan babu da a cikin lissafi masu sakina komai ajiwa suke a gefe akwai albarka a cikin karatu wa haffatuhumul malaika wa zakarahumullahu fi man indahu ya zaka hana Allah lokacin ka kai tsammani kuma Allah zai saka a cikin aljanna abin da mu faɗa ba Hasanul Basri ya tada wani na roƙon Allah Allah ka bani aljanna Allah ka bani hurul aini Allah ka bani kaza ta ikon Allah yana tambayar Allah aljanna da hurul aini yana wasa da tsafan kwali irin na mahaukata kuma bai aljanna saboda Allah ka zo karatu kana jiran mala'iku su maka tasbihi su maka salati amma idan ka akan waya Allah ya higo ko ba higo ba an yi message ko ba shigo ba budurwa ta yi reply ko ba ta yi reply ba kuma dan Allah mala'iku su saka a gaba suke ce Allah ya maka rahama Allah ya ji kanka wayar ka a hannunka kana da safi bai kiwa kanmu da kanmu adalci ko mu ne zamu yi hukuncin wallahi yadda muke ji a dan ba haka za a yi mana ba ka rufe wayar duka minti nawa me za ka yi asara idan Allah ya amince da kai kasa ta asalan duk wanda ya kira ka za ka gani in an gama karatu an fita ka duba da wanda ya kira ka wala ka kira ina wajen karatu shikenan baka bukatar ka bashi uzuri in mai hankali ne ya san me kake nufi abin da zai gaya maka ko menene wallahi bai kai karatun ba dan ba zai maka bushara da firdausi ba to a jami'o'in mu da makarantun mu muna da damar da muke hukunta mutane da maki dan yaro wayar ka sai kara ka ce masa fici ni ina yi to amma nan ba za mu iya ba ko saboda nan kowa tsoron Allahnsa da neman ladarsa da yardar Allah ta kawo shi idan yardar Allah ta kasa kai kokari ka sami yardar Allah mana Allah madaukakin sarki hada mu da ita assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da albarka amin Allah ya ba mu baki ɗayan mu malam ina da yaro wanda baya son zuwa makaranta amma yana zuwa wajen wa'azi dan Allah a masa nasiha Allah ya sa ya dauka amin Allah kuma ya shirya mana zuriya amin Allah mai da malam gida lafiya da ƴan uwa musulmi amin so wannan tunda Allah ya sa yana zuwa wajen karatu kuma ba wanka ya rubuto wannan takarda dan Allah ka ji tausayin babanka ku tausaya musu ƴaƴan da Allah ya bamu wallahi ajiya ce kuma azaba ce inna min azwajikum wa auladikum a inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahi dukiya da ƴaƴa wallahi jarrabawa ce iyaye ku yara ku rika jin tausayin ƴaƴanku iyayenku wallahi da yawa iyaye ba sa iya bacci saboda ƴaƴansu suna shiga tashin hankali da bacin rai maza ne ko mata ne wallahi iyaye suna da tashin hankali in baka aihu ba masifa in ka aihu tashin hankali da bacin rai in baka aihu baka ke talaka menene dadin da wane ya haihu wane ya haihu wance ta haihu wance tana da biyar wance tana da hudu ni ko daya Allah ka bani Allah ka bani a da ta suke haɗan kashin guya ma a bada ko to in aka ba mutum kuma da garin da aka baka haihu sabuwar jaraba ta same ka garan yanzu du sun sha ɗure-ɗure wallahi da kyar suke jin magana so don Allah tun da kana zuwa wajen karatu ɗalibin wannan majalisar ne muna neman alfarma da Allah a ji tausayin iyaye a je makaranta a yi karatun addini ba a ce ba arziki lalle a makaranta yake arziki baya makaranta amma ka yi ƙoƙari ka fahimci kanka ka san kanka da kanka ka san addininka ka san rayuwarka dole boko nan tana da amfani waɗanda suka ce boko ba ta da amfani yanzu ko a transfer za su gane tana da amfani ko ba haka bane ba an kalubalanci duniya dole yanzu kana da buƙatar android kana da buƙatar ka iya sarrafa android kana da buƙatar wannan kuɗin ya shigo zirikan daidai ne ko ba daidai bane ba sun ragu ko ba su karu ba a ina kuma take a ina ko in take yanzu kaga kenan ko da ba aiki yanzu ana gaya maka karatun dai karatun ne kamar da babu yace ayi karatu dan karatu ko to ayi karatu dan karatu ne wallahi yana da amfani ko babu aikin gwamnati ko babu aikin gwamnati ayi karatu wallahi yana da amfani ba a ilimi ya faɗi ƙasa banza duk ilimin da kai wallahi sai ya amfane ka sanin abu in ji akara muka lana kawo mana baiti sanin abu wallahi ya fi jahiltarsa ko menene ka san yadda ake yi ka san sharrinsa ka san amfaninsa in ya dace da shari'a kai in baka dace da shari'a ba karka sa kansa ya fi a ce baka san shi ba ko menene ka iya shi yasa da kaga ilimi ya wuce ta gaban ka yi kokari ka san yadda ake wata rana ba za a jaji ba za a lalace maka ba haka huzaifa ya faɗa ya ce mutane suna za su tambaye manzon Allah ya za a shiga aljanna ya za a shiga aljanna ya ce ni kuma sharri da bala'i nake tambayar manzon Allah saboda ran da sharrin ya zo na san shi ba zan fada ba ran da bala'in ya zo ba da ni za a hada ba kaga kenan sanin kowane abu yana da amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbin shi yace waɗannan yahudan da suke dan zazzaga ni da nan da tamihu ban amince da su ba sun zo suna tursun su su suka ce ban gane ba yace tafi ka koyo yaran su duk abin da suka yi ka gaya mu aka tura shi aka masa addu'a cikin kwana 17 ya je haddace yaran nasu zai iya waka zai iya rubutu zai iya komai a kwana 17 ya da zauna a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka an rubuto wasiƙa ya san me aka rubuto in an yi gulma ya san me aka yi yanzu ko fulani da kana tafiya ka sai arwar warwar sai ka gane kana gane sai ka sun yi hiru sai zaka da zaki yaraba magulmata ne in suka gane baka je sun dinga wani yarabancin amma da sun yi ɗaya sun ga kana jefa ya sun suna turanci in yamare ma ba su da kirki ba hauhe ma bai da kirki ba hauhe in ya samu in yamuri a mota ya dinga cin naman sa kenan amma da ya san wannan ya san hausa da ya yi masa ɗaya biyu ga ana taka zan kai yana ji to kaga kenan kowane abu in ka san shi yana da amfani da haka yara dan Allah su yi kokari su tausaya wa iyayensu su ji dukkan mahaifansu daga cikin tausayin wallahi ne ku rika jin maganganun da iyayenku suke gaya muku naga Allah ya albarkaci majalisin duk inda na juya akwai yara dan dan dan haka muna gani abin sha'awa wannan yake gwada mana goben mu insha Allah akwai alkhairi akwai dimbin matasa akwai manya babu kategori na mutanen da babu su a cikin masallacin Allah ya sa muna albarka Allah ya amfane mu Allah ya albarkaci rayuwar mu Allah ka taya mu tarbiyar yaran mu malam Allah ya kara mu malam lafiya salam Allah ya kara mu malam lafiya kuma ya kara mai ilimi mai albarka amin malam dan Allah ina neman karin ilimi ne akan sallar kasaru akwai waɗanda suke idan tafiya idan kai tafiya baka san kwana nawa zaka yi ba zaka dinga sallah ne kamar yadda ake yin ta kamar yadda ake yin ta akwai wanda suka ce in ka san kwana nawa zaka yi koda ya kai wata biyu ne za ka yi ta yin ƙasaru ne don Allah malam ina neman ƙarin bayani ne Allah mai da malam gidan shi lafiya amin su mu amin amin asalin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Tabuka ya yi kwana 17 a Tabuka duka waɗannan kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙasar yayi har ya dawo gidan shi Madina amma abinda malamai suka fidda fikihu kuma hina fi gamsuwa da shi kuma hina fi goyon bayan shi duk inda Allah madaukakin sarki ya kai ka guri baka san kwana nawa abin da zai dauke ka ba kuma ran da bukatar ka ta biya ran nan zaka juyo kana da damar da zaka yi kafaru amma ka san abin da zaka yi ga kwanakin da zai dauke ka idan ya wuce kwana uku ba kai ba kasaru kana zuwa ka cika sallah a ganka a masallaci ku yi jam'i da mutane wannan shine abin da yake maka alkhairi na ku gamsuwa du tafiyar da zaka yi in dai zaka yi kwana uku ka wuce kwana uku ka cika sallar ka ka shiga masallaci ku a zahar da al'umma ku yi la'asar da al'umma wannan shine yake maka alkhairi amma mutane gaskiya akwai fatoyi na manyan malamai muna fata Allah madaukakin sarki ya karbi su tahadin su sun gamsu su a nasu gamsuwar cewa mutum ko wata nawa zai kamar dan jami'a idan ya koma hutun semester wata hudu ya rika yin kasaru sai ya dawo garin su a ranar ne zai cika sallah so wata hudu dan Allah kullun kana raka'a biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu kai cin garabasa kamar yayya saboda haka za ka sadda dalibai su yi wata hudu suna kasaru so mutane muna da wani abu da an ce ruksa sai ga mutane sun tafi amma a yi kokari a yi kaza na azima ya kaji mutane suna ta ai ba dole bane ba ai sunna ce ba muakkada ba muakkada ce wani akan ayi amma a bari ko ga sauke ga mutane da gudu suna tafiya su dauki saukin wannan so ni gaskiya abin da na fi gamsuwa da shi matsawar tafiyar kaza ta yi kwana uku ka wuce kamar yadda yake a mazhabin malikiya mutane su cika sallar sunan ya faɗa kairi kuma sannan fa idan ana cika sallar fa ka je gurin da kake zuwa haɗu ba a haɗe sallah har da kuskuren mutane mai mutum haɗe a zahar da la'asar kano za ka je ka je kano sai haɗe a zahar da la'asar ba a yi ko kana ƙasarin idan a zahar ta yi ka yi a zahar in lokacin la'asar ta yi ka yi la'asar in lokacin magariba ya ka yi magariba in lokacin isha'i ka yi sallar isha'i kana hanyar zuwa ko hanyar dawowa ine kake da damar haɗe a zahar da la'asar magariba da isha'i kaji inda zaka ji ba a haɗe sallah kowace ana yin ta ne akan lokacinta ina kusan duk tambayoyin da aka bani nayi magana akan su ko na'am assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi amin malam menene hukuncin mutumin da zai hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin kai masa wani abu ana hadawa ne da Allah idan za a yi addu'a ko a nemi bukata a wajen wani hada da Allah madaukakin sarki wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama Allah ake roko a hada da girman Allah a tambayi mutum in kuma yana magana ne ka san darajar manzon Allah dubu wannan darajar yi mun kaza wallahu ta'ala alam ina ga babu laifi Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya samu cika da imani abubuwan da muka faɗa na alkhairi Allah ka amfane mu da shi waɗanda suke akwai kuskure Allah ka nuna mana mu gyara mu aiki da abin da ya dace insha Allah ta'ala wannan shine karshen karatun mu na wannan guri sai bayan Ramadan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu karatun da zai rage mana karatun al-adabul mufrad da karatun mata kuma muna lalima wa Allah ba mu gabar da za mu tsaya ta daidai gabawa Allah ya amfane mu ya samu samu karatun mu duniya da lahira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun yawwa an tuna mun can jarabawa mun ce idan mun kare akwai jarabawa so ba san yadda zamu yi ba waɗanda suke da sha'awar za su rubuta jarabawar su kawo sunayensu yaushe za mu sa ranar don da ya kawo sunansa sai ya zo a wannan ranar mu dawo kuma nan masallacin mu yi ta da invigilator na? to su kawo sunansu a yi jarabar kuma ran yaushe a ba da matsala ko agoba ne aka ce in Allah da za a iya rubutawa eh to kuma bata zuwa rana ya ce mabata zuwa rana ya ce ita tambayar wata sigar tambayar zan iya kawo kalma in sai a fassara ta zan iya tambayar wani sahabi ya kawo hadisi kaza ko abu huraira sano hadisinsa ya fito a cikin arba'unan nawawiya hadisan bukhari guda nawa ne a cikin arba'unan nawawi hadisan muslim guda nawa ne hadisan tirmizi guda a nan bukatar masu ne dama a wasa kwakwalwa a san karatun yana nan shi da abinda muke bukata ai ba bukatar wasu zero ko abinda muke da bukata mutum ya yi karatu ya wa littafin nazari na musamman ai ne ke nuna cewa mutum ya yi karatu ko magabatan mutane ke sun kirga su ce maka in ka zo guri kaza hine tsakiyar qur'ani aya kaza harafi gare ta harafi kaza gare ta aya kaza kalma gare ta abinda muke da bukata kenan a ciki to insha Allah idan mun ittifaki rana ta sai mu bar jarabawa rana ta insha Allah ta'ala din me so ya ba da sunansa sai mu buga tambaya daidai da sunan Allah madaukakin sarki ya jara ba mu ikon yi har bangaren mata kuma mata masu so duk su rubuta sunansu su aiko ta hannun yan kwamitin karatu ko darakta media sai mu ga adadin mutum nawa aka samu sai mu buga jarabawa daidai da su insha Allah idan da dama daga majalisi sai mu tattauna inda yan kyaututtuka da ya kamata sai a duba wanda suka zamanto zakaru insha Allah sai a basu ko a sa wani gejin maki duk wanda ya samu daga maki kaza zuwa kaza yayi na daya a bashi wata kyauta Allah madaukakin sarki ya samu da na'am
abin da yake faruwa malam game da irin wannan yanayi da aka shigo na'am yana sawa na ga mutanen su mutum yana zan zuwa ya ce maka na mutum ne zai ce maka in dai kashi kake ne ba mm
misali za ka ci naira dubu goma a wurin shi.
mm Zai ce dole sai ka bani kamar naira dubu na ko kuma dubu ko na kuma dai dubu ɗaya na to irin waɗannan abubuwan ne da kama da kuma sun yawa a cikin al'amura eh ganin yanayin yadda al'ummar mu suke ciki ganin nake wannan ma yana iya zai yi ko wani bala'i ko kuma wani abu mafi haka na cikin sosai na yanayin kokari a da hankalin mutanen mu waɗanda suke BOL wanda ma ba BOL sun ba suke kore suna yi ne domin ganin can ana samun riba mai yawa mm dan karbe da yi mana ga matsala a cikin mutanen mu insha Allah misali ke kokarin to malaka kamar tunatarwa yake halin da muka shiga ciki na karancin kuɗi a hannun mutane mu da kanmu da kanmu muna gallaza ma junanmu wajen biyan bukatun junanmu duk lokacin da ka nemi kuɗi cash za ka gane amfanin cash wallahi za ka sha gumi za ka sha wahala so mutane da yawa suna kuɗin ruwa ba san ba kuɗin ruwa ne na san malamai da suka yi hudu ba a ɗan wani tsukun da yawa sun tattaɓa ta kuma wala wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ban fahimta bai da aka zo wannan gurin me yasa manzon Allah ya ce nazara Allahu ri'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha Allah ya ji kan mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ta ya fade ta daidai da yadda na fade ta faruba muballighin aw amin sami'in wallahi ba mamaki wanda za a gaya wa sakon ya fahimce ta sama da wanda ya kai masa sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ba'a bai'ataini fi bai'atin wahida falahu aw kasuhuma aw riba yanzu nake fahimtar shi duk wanda ya ciniki hawa biyu a ciniki daya ko ya dauka ramin ko ya ci riba sai yanzu in ka je sayan abu sai a ce ma in transfer ne kudin kaza ne in tsohon kudi ne kudin kaza ne in sabon kudin kudin kaza ne wallahi yanzu ne yake fassara maka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ka dauki na kasan ko ka ci riba falahu awqasuhuma aw riba wallahi canjin kudin nan ya mai da mutane sun ci riba sun sani ko ba su sani ba Umar dan Khattabi yake cewa ina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani jami'an shafi'an fi amrin riba gamamman bayani warkakke akan riba yace amma har ya bar duniya bai gama bayanin riba ba saboda akwai sabbi da za su shigo a lokacin ya manzo Allah zai ga musu za a yi redesigning naira in aka zo wannan lokacin wanda yake kaza yake kaza babu a dunkule ke badawa sai kuma sai ka fassara so yana da buƙatar mu tausaya junan mu waɗanda suke da ƴan kuɗaɗen nan a hannu su rika fuddo su su rika yawatawa a tsakanin mu kuma ba laifi mu tausayi junan mu wajen mu'amala ba tare da mun zargi masu POS ba kuma ɗari bisa ɗari akwai ɗan uwa da ya gaya mun sun je dutse da za su karɓi naira dubu shida naira dubu biyar mai POS ya ce musu ya ko ba da naira dubu shida suka ba da naira dubu shida aka ba su naira dubu biyar sai ya ce amma karku zarge ni ya ce wallahi tallahi sai da na ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyar aka ba naira dubu goma so wanda ya shiga banki manajan banki da ma'aikatan banki suka karɓi naira dubu ɗaya da ɗari biyar suka ba shi dubu goma wannan dubu goma a hannunsa nawa take a matsayin naira dubu sha ɗaya da ɗari biyar take yana da buƙatar ya tashi dubu shida shida sannan ya ci naira ɗari biyar a banki sun ci dubu ɗaya da ɗari biyar. manajojin banki da ma'aikatan banki da suka gallaza al'umma a wannan lokacin wallahi in ba dan ba dan ba mu yi addu'a Allah ya bi mana haƙƙin mu ya bi mana kadun akwai bankunan da an ba su kuɗi sun tura sun tura sun tura sun kawo tsohon kuɗi sun rufe saboda shi tsohon kuɗin an ce a aji inspectors da suka zo su su ne suka tono cewa ga sabon kuɗin nan ka je kawo ni a banki an hana ka kuma ga kuɗin nan sun dinkure su saboda kawai suna jiran wani ya zo ya ba su sai yana san miliyan ɗaya su ce suna da dubu ɗari uku a ciki dubu ɗari hudu sun zalunce mu a lokacin ajiye kuɗi sun zalunce mu a lokacin da za mu ɗauki kuɗi manajojin bankin da suka gallaza al'umma Allah ka bi mana haƙƙin mu Allah ka saka mu suna nan suna cutarwa mutum sai ya je banki tun daga safe sai ya kai magariba amma da ke za a ba shi naira dubu goma kuɗin sa ne ku je ku ga da arna suke zur suke yi a banki suna ihu kudaden su ne mu fa zuciyar musulunci ce ta sa wani lokacin muke hakuri wallahi tallahi amma zir arna wallahi suke kaga yana gwaranci yayi gwarancin yayi turancin saboda ba Allah zai taimaka masa mu gara mun ta kure ta kure ka baka samu abokin ka ya taimaka ga ɗari ga ɗari biyu ga kaza in ka samu ka bani su irin wannan taimakekeniyar babu so ya kamata mu ma a juna mu kamar dan uwa ya faɗa ya kamata mu rika tausasa wa junanmu mu rika tausayin junanmu kuma mu daina zargin junanmu masu biyo suna wallahi Allah kadai san wahalar da suke suna kafin su samu kuɗi wani lokacin kashi mu raba ce so waɗannan ƴan kashi mu raba din Allah ya raba mu da ƴan kashi mu raba din su ne suke galla zamana su ƙara wa rayuwar mu tsada abinda muke da addu'a umuman Allah ya sa muna tausayin juna da tausasa mu juna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
alhamdulillah ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الى امم الكرك بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم to kamar yadda malam abba a tun farkon karatunsa na arba'un na wari har zuwa wannan lokaci a gashi yana cewa tunda littafin ya zo bangon littafin ba za a ce ba ya kare shi karatu ba ya karewa a kun malami malami kullum yana cikin karatu ko da ya zo bangon littafin to malam bai kare karatun ba za mu ci gaba da yin karatu insha Allah kuma ko ɗalibai duk wanda ya cikin matsala suna ɗalibi ne tun da yana sauraron malam a lokacin da yake wannan karatun sai mu duba mai lokaci mu ga wanda littafi malam zai sake sawa mu ba shi lokaci kuma kankanin lokaci mu muna so ma a ce malam din ya sake sa littafin kawai abin da zai mana birki sai zuwa wato ramadan shaban din da ma a cikin wajen karatun malam kada sai a yi hutu in dai ba da ruwa ta shigo cikin hutun malam a cikin wajen karatun nan har zuwa ramadan kawai ramadan shine hutu ne ma'amin sai mun yadda ko? yawwa amma idan aka ce an kare karatun a nan to ina tabbatar muku da cewa sai ga hutun ya mana yawa kullum fa yan uwa musulmi karuwa muke da karatun da malam yake yi muna samun ta goma shi mai yawa yan uwa musulmi bai kamata ba a ce mun yi birki ubangiji Allah saka mana alkhairi ubangiji Allah kara mana mana fahimta fahimtar da malam yake mana da yawa a masallacin nan mun gode Allah saka alkhairi ubangiji Allah saka mana da alkhairi wallahi mun karu da yawa a cikin masallacin nan kuma karuwa muke kullum wasu kalmomi da ban taba ji ba malam na ji a bakin malam muna rike da kunne na insha Allah wani na rike wani kuma na rubuta ubangiji Allah saka mana da alkhairi ubangiji Allah kara mana fahimta Allah kara masa takawa Allah kara masa ilhama mu kuma almajiri da muke jin karatun nan Allah kara mana fahimta mun gode mun gode mal afa mun gode ma kuma Allah saka da kai kuma da mu yan kwamitin masallacin nan muna cewa insha Allah a lokacin da za a sake karatun nan za a sake za a yi walima da iko Allah da gwayarsa muna so ma a ce mai martaba yayi wani abu daga cikin wannan karatun da ake yi tunda akwai jami'ai na mai martaba in suka gaya masa mai martaba baya kasa a gwiwa da abin da ke na ilimi ne za ga ya hoto da kansa da kansa yake hutowa a zo masallacin nan kai hatta a wani gari ma malam mai martaba yana hutowa ba da a nan kofar gidansa to yan wani musulmi mun gode mun gode da wannan abubuwa da malam yazo yake ba mu ta goma shin nan kamar yau din nan aka ce za a fara karatun nan yanzu gashi an yi shekara guda ana yi to Allah saka da kai malam mun gode da wannan bayani nake cewa alhamdulillah hayana da hada wa makon na na ta jiya ran hadar Allah wa salatu wa salamu ala kai da karki Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam اللهم ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واتقنا فيمن توليت وبارنا فيما وقضي عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليه انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لا ملجا ولا منجا منك الا اليك نسالك اللهم الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه